بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren asabar ne daren sha ashirin da hudu ga watan rajab hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu arba'in da uku daidai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma shi ne kasar na goma sha bakwai insha Allah ta'ala cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi mai albarka littafin riyadus salihina na imamu yahya nawawi rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azata mu karatun hadisan manzon ka sallallahu alaihi wasallam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma na jimu da sauraronmu daga cibiyar ita ilimi dawon hadisi salafiya wadda ke namba 4 madar kacewar gaskiya ne a zariya kadasar najeriya in ba manta mana cikin babin tauba inda muke karatu cikin hadisin ka'ab ibn malik a makon da ya gabata mun kwararo kafin mun zo inda ka'ab ya ketara katangar dan uwansa shine abu qatada al-ansari ya ƙetara ya mai sallama sai ke cewa sallamtu alaihi ya ce ne mai sallama fa wallahi ma radda alaihi salama ya ce na radda Allah ko sallaman ma bai mai mun ba fa qultu lahu sai na ce da shi ya aba qatada ya kai abu qatada an shiruka billah ina gama ka da Allah hal ta'lamu ni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin ka san cewa ina son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama kamar yana cewa ashe baka san ina son Allah da manzansa ba fasakata sai yi shiru wato abu katara din kenan fa'udtu sai na koma mana na maimaita fa na shattuhu na ƙara gama shi da Allah shine na shattuhu ne masa magiya na gama shi da Allah fasakata nan ma sai sake shiru fa'autu fa na shattu na ƙara koma na ƙara mai magiya ma'ana na maimaita mai magiya cewa tsakaninka da Allah baka san ina san Allah da manzansa ba fa qala si ce Allah wa rasulu a'lam to wannan kuma Allah da manzansa ne suka sani ni na zan san tun daga shi Allah da manzansa je kar a magana da kai fa fadat aynaya kab sai ce sai idanuna suka zubar da kuka suka zubar da hawaye shine fafadat ainaya idanuna guda biyu suka zubar da hawaye wata wallaitu sai na juya hatta ta sawatul jida har sai na sake hauro wannan katangar da na hauro na shigo gidan na ƙetara fa bainama ana amshi fi suqil madina kwatsam ina cikin tafiya a kasuwar garin madina iz nabatiyun sai ga wani manomi shine nabatiyun manomi an fahimta ko ai fallahun kenan ko min nabati ahli sham cikin manoman ƙasar sham mimman qadima bil madina bi ta'ami wanda ya iso garin madina dan sai da abinci a mimman qadima bi ta'ami bi uhu bil madina wanda iso da abinci zai siyar a garin madina din ya na cewa man yadullu ala ka'abin malik waye zai nuni zuwa ga ka'abu dan malik fatafiqan nasu yashiruna lahu ilayya sai mutane sukan ga mai ishara zuwa gare ni hatta ja'ani har ya zuwo jina fadafa ilayya kitaba min maliki gassana sai bani shine fadafa aifana walani kenan sai bani wasiƙa kitaban shine wasiƙa risala min maliki gassana daga sarkin gassanawa larawan da ke ƙasar sham suna sarki yana ce shi maliki gassan wa kuntu katiban na kasance na iya karatu na iya rubutu fa qara'atu sai na karanta leta din wato wasikar da wannan sarki ya aiko min da ita fa idza fi sai gashi a cikin wasikar an ce amma ba'du bayan haka fa inna qad balagana anna sahibaka qad jafaka lalle ya isa a gare mu cewa abokin nan naka dai ya kaurace maka an fahimta innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka lalle ya isa a gare mu ana labari kenan cewa wannan abokin naka fa ya kaurace maka shine jafaka walam yaj'alka Allah bidari hawani wala madi'a gashi Allah bai sanya ka gidan wulakanci ba ballantana gida da tozarci walam yaj'alka Allah bidari hawanin Allah bai saka gidan wulakanci ba wala madi'a ko kuma gidan tozarci wato kai ba irin mutumin da zai wulakanta bane falhaq bina daka ka wajen mu shine falhaq bina ka riske mu ka taso ka dawo garin gassana can sham kenan nuwasika wato mai maka goma ta arziki daga muwasat mai maka goma ta arziki faƙultu hina ƙar'atuwa a sanda na kanta wannan wasiƙa a harshe na ce wa hadi aizar bala wannan wasiƙar ita ma wani sabon bala'i ne fatiyamamtu bi hatta nura sai na nufi inda tannur take shine tanda tanda wato inda ake soyewa yana kenan ko? sai na nufi inda tanda take fasanjartuwa sai na kona wannan takarda din shine fasanjartuwa ai fa harrabtuha bin nari kar ma a gabar bashin ta kenan ko ba ka ba kan ma kuma ya so ya sake so bai ƙara karanta gani ballanta na shi dai mai waswasi to fasanjartuwa sai ni na kona wannan takarda a cikin wannan tanda din hatta idza madat 40 min al-50 har sai da kwana arba'in cikin waɗannan hamsin da aka fara ba da labarin suka wuce shine madat ai sabakat arba'una guda kwana arba'in cikin kwana hamsin ɗin suka wuce wastalbatsal wahayi kuma daga sanda aka yi mana zama wahayi ya ɗayin jinkiri shine istalbatha ai abta'a wahayi ya ɗayin jinkiri ba a ringa saukar da shi akai-akai ba idha rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya atini sai ga dan aikin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana tohuwa zuwa gare ni fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya amurka an ta'tazilam ra'ataka yana umartaka da ka nisanci mataka faƙultu sai na ce da shi o ɗallikuwa in sake ta ne amma za a falkoko mai zan yi ƙwalala ɗan aikin sai ce a ba sakinta za ka yi ba bal ita zilha falatu ƙarribaha dokar dai shi ne ka nisance da kakka kusance ta amma ba sakinta za ka yi ba wa arsala ila sahibai bi mitli dalika ya aika wa abokan nan guda biyu da irin wannan saƙon cewa su ma su nisanci matansu faƙultu limra'ati sai ni na cewa matata in ji ka'ab kenan alhiƙi bi ahliki ki je gidanku ba wai ya suke ta ba faƙuni inda ki zauna a wajensu ki kasance tare da su hatta ya ƙaddiya Allah fi hadal amhasi Allah ya hukunci shi wani lamarin wajat muratu hilal bin umayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama matar hilal ɗan umayi sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙalat lahu ta ce da shi ya rasulallah ce a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama inna hilada bin umayya shekun da'a lalle laɗan umayya dattije ne wanda yake wato marigata an fahimta laisa lahu khadimun ba shi da masu hidima hal takrahu an akhdumahu manzo Allah kana kyamar mai hidima sa mai ruwa a buta dafa mai abinci da sauransu qala la annabi ci a'a walakin la yuqarriban naki sai dai fa kar ya kusance ki ne wa qala sai ta ce innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay wallahi manzo Allah ai dama ba shi da motsi zuwa ga komai ba wani abu da ike ike tabukawa wallahi ma zalai biki mundu kana min amrihi tace na rike Allah bai gushe bai na ta kuka tunda al'amarin shi ya faru ma kana ila mihi hada tunda al'amarin nan ya faru zuwa yau din bai gusa shi bai gushe bai na ta kuka kun ga na fasara wajen ko fa qala li ba'd ahli wani cikin ‘yan uwana iyalena sai ce da yin lausa a zanta rasulallah sallallahu alaihi sallama to na ma da ka je kai ma ka nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi sallama fi mura'ati ga gaba da matarka faqad adina li mura'ati hilal bin umayya gashi ya ba da izini ga matar ila dan umayya cewa ta an takhdumahu ta mai hidima fa qultu sun ce da shi la asta'dinu fiha rasulallah sallallahu alaihi sallama faufau ba zai nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi game da matata ba wa ma yudrini ma za ya qulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me sanin shi ne me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce idan sa'adantuhu fiha idan ne nemi izinin shi game da ita wa an rajulun shabun gashi mutum ne wanda yake saurayi ina fatan fahimta sai zama ka abijiya ne mai izinin ba kenan falabistu bi zalika ashirar layali na zauna a wannan hali kwana goma fakan mula lana hamsuna laila sai kwanaki hamsin suka zama sun cika cif a kanmu mu da aka sa wani doka kenan min hina na ha an kalamina ko nuhi an kalamina tun daga lokacin da manzan Allah ya hana a mana magana sai da aka kwana hamsin a wannan hali din ثم صليت الفجر صباح 50 sannan sai ne sallar asuba waye garin rana da rana 50 lailatan ala zahar baiti min buyutina wato akan saman wani daki gashin dakunan mu me wayo wanda bai je masallaci ba kenan tun da yana kure shiga masallaci fa bayyana ana jalisun alal hal to kwatsam ina zaune a wannan hali bayan na gama sallah a saman ginin allati zakarallahu ta'ala minna wa kifa bayyana ma ana jalisun alal halin lazi zakarallahu ta'ala minna wato ina kwatsam ina zaune a wannan hali wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata game da mu cewa qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahabat ƙasa ta yi raina yi mun kunci shi ne daƙat alayya nafsi raina ya yi mun kunci wa daƙat alayya ardu ƙasa ma ta yi mun kunci an fahimta yana cikin kunci duna ta mai ba daɗi sami'tu sauta sarihin sai da jo sautin wani mai kuwa shine sarih mai kuwa na jin sauti mai kuwa aufa ala sal'in wanda sautin nan ya hawo zuwa ga sama saman sal sal sunan dutse ne a garin madina ina fatan fahimci wani abin ya ƙulu shi mutumin yana cewa bi ala sauti da mafi ɗaukakan sautinsa mani ya ware murya sai yana ta magana cewa ya ka'abu wani malikin abshir ya kai kaf dan malik kai farin ciki fakharatu sajidan sai na faɗi ina mai sujuda ga Allah wa araftu annahu qad jaa farajun na samu tabbacin lalle tun da kaje wani ya kira ni har ya magana da ni to babu shakka buɗe ne zo daga Allah fa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa bi taubatina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mutane wa afu bi taubatillahi azza wa jalla alaina cewa Allah madaukakin sarki ya anshi tubar mu hina salla salatal fajri lokacin da ya sallar asuba bayan gama sallar asuba sai aka announcement cewa to jama'a wayannan mutane uku daga yau za a ci gaba da magana da su a cikin mu'amma Allah in shi tubarsu ina fatan fahimta fa zahaban nasu bashiruna na sai mutane suka rinka tafiya suna mana bishara suna barta mana malam madalla barka barka barka fa zahaba qibala sahibayyi mubashiruna sai masu bada bishara suka tafi bangaren abokan nan nawa guda biyu kowanne dai an samu menene ma zuwa su bashi bishara to wani eh Allah ya kawo buɗe yau an ba da dama cewa Allah ya anshi tubanku a ci gaba da mu'amala da ku wa rakada rajulun ilayya farasan wani mutum kuma sai zaburo dokinsa shine rakada shine zabura an bayyanta wasu asa'in min aslama kibali wani kuma mai tafiya shi kuma sai taho ta ɓangowa daga cikin ƙabilar banu aslam ƙibali ya fuskanto inda nake an fahimta an ce sunan shi hamza ibn am al-aslami wa aufa alal jabali ya hauro kan dutse wa kana sautu asra min al-faras sautin ya zama ya fi sauri fiye da dokin nashi wato muryar tashi tana kaiwa inda ƙarar dokin ba ta kai ba saboda saurin da yake yi dole yana so ya karuna mana mene wato irin yadda wani mutum ya kagara ya kai mai bishara da abin nan falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu lokacin da wanda naji sautin shi ya zo min yubashshiru na bani bishara naza'atu lahu thawbayya sai na cire mai tufafi na guda biyu faka sautuhuma iyahu bi bisharatihi sai na tufatar da shi wannan kayana guda biyu saboda bishara dai mu ma'ana tukuici kenan ina fata an fahimta kaga masu tukuici suna da sunna kenan ko in an kawo maka alkhairi ko abin nan ka dauki wani abu ka bada an ce yaba kyauta tukuici an maka abin kirki to kai ma sai ka dan samu ka bada wani abu wallahi ma amliku ghayrahu ma yawm idhin yace na da Allah a ranan nan ban mallaka wasu tufafin in ba wa'annan ba ma'ana irin dai waɗannan masu nagarta ɗin ai ba tsirara zai tafi ba wasu artu saubaini na artifafi guda biyu falabis tuhuma sai na sanya su na dai cire wani na bashi na je na dawo in ba mutum kayan shi wan dalaktu ata ammamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka haka sai na juya ina nufin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ata ammamu ai aqsudu domin al-tayammum shine al-qasdu ina fatan fahimta aqsudu ina zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya talaqani nasu mutane kuma suna ta haduwa da ni a hanya faujan faujan jama'a jama'a gungu gungu ana ta haduwa da ni yuhanni unani bitauba suna mun barka da ansar tuba da Allah ya mu wa ya ƙulu na lisina ce da ni littaha ni aka taubatullah alaika alherin Allah wato kai farin ciki da tubar da Allah maɗaukakin sarki ya maka ko kuma muna maka barka da tubar da Allah maɗaukakin sarki a kanka shi kuma yana cewa na gode na gode kenan ko tunda na bai faɗa abin da ai ba za a ce mai haka kuma ya ja baki ya shiru ba an ce muna maka barka da Allah ya shiru barka kuma sai ya shiru ina fatan fahimta yana wanka dole akwai amsa da ke barwa ma'adalla na gode barkan ku dai ka Allah shi albarka na gode na gode haka dai ta haɗuwa da jama'a hatta da khaltul masjida har sai da shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jalisun haula kunnas sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamne a gefen shi duk ga mutane na fa qama talha bin ubaidillah radiyallahu anhu ɗalha ɗan ubaidullah allah ƙara masa yadda sai miƙe yohar wilu yana sauri shine yuharwilu yana gaggawa yana sauri yana sauri hatta safahani wa hanna'ani har sai dai musafaha sannan kuma mene yawan barka ana fatan fahimta Allah dan ubaidillah mu kuma ta ba an ba muhajiri ne ko yana ga cin sabiqul awwaluna fil islam yace wallahi ma qama rajulun minal muhajirin wa ghayruhu ya ce na rada da Allah cin muhajirai ba wani mutum da ya miƙe to inda yake in ba shi ba sai ce fa kana ka'abun layin sahari alha kab ya kasance bai manta ta bai manta wannan abin alha ya masa wato duk da aka tashi yakan faɗi cewa alha ya yi min abu kaza wata ran ma da aka zo da zo shi ne ya zo min barka shi ne min kaza da kaza cikin muhajirai kaza da kaza wato ya ɗauki wani abin wani alkhairi ne haka ina fatan fahimci wani abin qala ka'abun sai ka'ab ci gaba da bayani cewa falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lokacin da nayi sallama ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala sai ce wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur manzon Allah sai fada alhalin sun da yake magana har fuskar shi na haske albarq shine tana haske ta tala'la'u fuska yana haske mina surur saboda farin ciki yace abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladaka ummuka wannan magana manzo Allah ce cewa ya kai ka'ab kai farin ciki da wata rana wanda ce mafi alkhairi rana da ta wuce a kanka ko ka tsinci kanka a cikin ta tun ranar da uwarka ta haife ka tun da mahaifiyarka ta haife ka baka taɓa samun irin ranar irin wannan ba faƙultu sai ne ce amin indika ya rasulallah amin indillah to wannan abu da ya faru daga wajenka ne ma'ana Allah kai kai ta strugulin kai ta roƙa mana har Allah ya gamsu da mu ko ku a tubar da muka ne Allah ka lizuka ta mu Allah ya amsa haka qala la bal min indillah azza wa jalla sai ce a daga wajen Allah ne mawayi mai girma manzo Allah ba zai Allah karan tsaye ba Allah ce kai magana da su kuma ba zai je ta ji magana cewa Allah ka duba ka duba wa ina fatan fahimta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza surra idan aka faranta mai rai idza surra idan aka faranta mai rai istanara wajhuhu sai fuskarsa ta haske hatta ka annahu ka anna wajhahu qita'atu qamari har sai ya zan fuskar shi kamar wani hasken wata in aka faranta mai rai ana ganin haka a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa bawashi ya ce mai labarin zuciya a tambayi fuska ko to in aka faranta manzan rai ana ganin hasken farin rai a ina a fuskar shi to haka ko kun aka bakanta mai rai ana ganin an fusatar da shi tun a fuskar shi din ina fatan fahimta ka bai cewa kunna na arifu minhu zalika minhu mu mun kasance muna sanin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka muna magana da shi ne muna yi muna kallon fuskar shi idan muka ga ta yi walwalte mu ci gaba da tambaya da magana idan muka ta daure kuma kowa sai ja baki shiru ko ba haka ba sai ce falam ma jalassu bayna yadayhi lokacin da zauna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna min taubati lalle na ga cikin tubata na completion cikar macin tubata nuna Allah da gaske na tubar na kuma yaba da ansa tubata da aka yi an an khali amin mali zan fita daga dukiyata gaba daya sadaqatan ila Allah wa ila rasuli in bar dukiya gab sadaka ga Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wasile ba zan rike ba ina fatan fahimta ma'ana ya gazgata cewa ya ji farin ciki kuma ya yi da wani duke ta tafi akan dai an shi tuba shi na wani laifin da ya guda ɗaya Allahu akbar kaga mutane sai a talafi ba a majin komai ga kuɗi hannun mutane su sai mutuncin sai aljannarsa sai abin da ba za su iya ba ba wanda ya ɗauki kuɗin shi ba a taimaki Allah ko ya taimaki mutane 'yan uwansa ina fatan fahimta wannan Allah duk rawan wannan rowa ta kanmu su sabon manzo Allah kun ji ba haka suke ba hmm hadisi annabi na cewa ku ringa sai mutuncin ku har da dukiyar ku ka diban dukiyar ka sai abin mutuncin ka zai zauna wallahi musa to shi wannan da zai nuna gaske shi ga Allah madaukakin sarki yace zai fai zai bar kanshi zai fitar da dukiyar shi ya bata ga Allah da manzansa to ya zaka yi ka abge nan zai je fara da wata dukiyar kuma faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce amsik alaika da malika a'a ka'ab rike wani bangaren duke kaɗan fa huwa khairul laka yafi maka alkhairi akan haka din na'am abinda ka nufa alkhairi ne to amma rike wani bangare ka ba Allah ka gaskata Allah tuban naka da wani bangare ina fata kun fahimci wannan abin domin karka zo ka bada ka je nemo wata baka samu ka dawo kana zargin kanka me yasa ai da ma ka rage gida na waje kaza da motocin ka na waje kaza baka bada ba da kaza da kaza a to amma raba ka ba Allah wani bangare wani bangare ka bada din yanzu mu iya haka kenan ko idan ka san kaiwa Allah wani laifi ka dauke su dukiya ka bada sadaka akan matsalar ka tuba da gaske za mu yi kenan ina fatan fahimta ka ɗauki dukiyarka ka bar ka ce Allah gashi an sakakon tuba da ne ka je ka gina masallaci ka gina rijiya ka ɗauki noyin ɗalibai ka so littafai ka ce makaranta kaza wani littafi ake ya ce ana kanta kaza to shi kenan ga littafai a je a ba ɗalibai su karanta Allah wani daga cikin tuba ta ne ina fata an fahimci wannan abin to da ke ba bin sharhi da bayanai muke dogo kamar yadda tsarin katin yake ko amma ku mutane za a je a ci gaba da fa'idoji na shi kowa zai iya gane alheran da darasin da ke cin karatukan ko sai mala yake cewa sai kabe ke cewa mene sai ce fakultun ce to inni umsiku sahamin ladi bi khaybara manzo Allah to na rike rabo na na khaybara in ba kuma ta ba khaybara an ci ta da yaki sabai sun samu dukiya mai yawa a garin khaybara shi ma kabe ya samu sai ce to zan bar sauran dukiyar sadaka amma rabo na na khaybara shi kuma zai rike shi ya zauna a wajena wa qultu kuma nace ya rasulullah ya manzon Allah innama anjadillahu bisidqi lalle kadai Allah ya tsirar da ni ne shine anjadillahu Allah ya tsirar da ni bisidqi saboda gaskiya wa inna min taubati kuma naga cin tubata bai cin wancan fadi gabata Allah uhaddisa illa sidqan ba zan ba da labari ba sai na gaskiya ma baƙitu matuƙar ina da rai shi ne ma baƙitu matuƙar na wanzu ai matuƙar ina da rai ma kuntu hayyan to ba zan magana ba ba zan ba labarin ko ba sai gaskiya wannan ne ya ɗauki wa Allah da ƙauran haka ɗin sai ce fa wallahi ma alimtu adam min almuslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith na Allah ban san wani mutum cikin musulmai ba wanda Allah ya jaraba shi ya jarabce shi an fahimta ablahu Allah ta'ala fi sirri wanda Allah ya jarabce shi a cikin gaskiyar zance ko mundu da karfi zalikar rasulullahi sallallahu alaihi tun san da na ambaci wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hasana mimma ablani Allah ta'ala fiye da irin abin da Allah ya mu ni'ima a kansa Allah maɗaukakin sarki albala'u na dan bala'i kala biyu akwai mai kyau akwai mara kyau to tun da na tsara na kasa na tsare ce manzo Allah sai na ga gaskiya to sai Allah ya jarce ni da samun nasara a cikin gaskiya a cikin rayuwa ta gaba da jama'a kun fahimci abin ko kun gane fassarar wajen da ke ko ko sai na maimaita wallahi ce ke cewa ko ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى أبلاه الله تعالى في سلك الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاه الله تعالى ban sauran cikin musulmi ba da Allah ya jarce shi akan gaskiya zance ba tun da na ambata ga manzon Allah sallama kikkiawan jarabawa fiye da Allah ya jarta akan gaskiya ba wallahi ma ta'ammadtul kadhiba tun da nake ban taba gangancin ƙarya ba منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تند نغا منزon Allah sallallahu alaihi wasallama ila yaumi hada har zuwa wannan rana da muke baku labari yace ban taba yin ƙarya da gangan ba sai dai in wani faɗa ina tsammanin gaskiya ne ya zama ƙarya ko to wannan ba shi na nufa ba Allah sa mu dace lokaci ya ƙuri zan ja birki ana insha Allah ta'ala sai mako na gaba sai mu tashi zuwa nan wajen to Allah sa mu dace abul fada da Allah ka ba mu da kura kura Allah ka hibana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin